محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشرن دعوكو قوة ذو الحج شكرة تدبو دير دريه دود تلاتين دترى هجرية wanda shine ya dace da uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna darasi na goma sha biyu a cikin suratul kafi wanda yau da taimakon Allah ta'ala za mu tashi ne akan aya ta tamanin da uku kan kisan wato zilkarnaini bayan hutu da muka ɗauka mai tsawo tun kafin ƙaramar sallah muna fatan abinda muka aikata na ibada Allah ya karba wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana Allah kuma ya sa mun fara a sa'a ya ba mu lafiya da nisan kwana da faɗan daidai arama bismillah wa yas'alunaka an dhil qarnayn أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا
الله يتشي ويسألونك عن ذي القرنين وأن kan kissa ce sabuwa daga cikin kissoshin da muka faɗa Allah ya ambato su a cikin wannan sura mai albarka an ɗora wannan kissa ta zulƙarnaini ne akan kissar annabi Musa da Khadir annabi Musa da Khadir in za ku itina mun karanta kissar su mai tsawo sai aka ɗora ta akan aka ɗora wannan kissa ta zulƙarnaini akan kissar annabi Musa mana aka fara kawo kissar annabi Musa sai aka kawo kissar wato zilqarnaini shine abin da suke cewa atful qissati alal qissa ka dora wata kissa akan kissa mai kissa wani labari na wani abin da ya faru Imam al-Biqai yana cewa kissar annabi Musa tare da Khadiru tana tattare ne da bayani akan tafiye-tafiye don neman ilimi kisar annabi musa da khadiru tana ɗauke ne da bayanin yin tafiya muhimmancin mutum ya yi tafiya ya je wani gari mai nisa ko ya bar ƙasarsu don ya je ya nemo ilimi duk abin da aka yi tafiya mai nisa don a je a nemo shi to wannan abu babban abu ne sai kuma kisar zilƙarnaini ita kuma tana ɗauke ne da bayani akan tafiya don jihadi saboda Allah za mu yi bayani akan me ya faru a kisar zilƙarnaini kisar annabi musa da khadiru tafiya don neman ilimi kisar zilƙarnaini ita kuma tafiya ne don jihadi fi sabilillah to daman hikimar da ya sa Allah ya kawo wannan jerin a haka don a nuna maka al'ilmu kuwa asasul jihad ilimi shine asasin jihadi ba a tafiya jihadi sai da ilimi ma'ana ana gabatar da neman ilimi akan jihadi shine ma babban jihadi ɗin sai an yi ilimi an yi karatu an san Allah ɗin kafin a je a yaƙi wanda baya san Allah wannan shine hikimar da ta sa Allah ya gabatar da isar annabi Musa akan isar wato shi Khadiru a akan isar Zulqarnain kenan haka Imam al-Bukhari Allah ya masa rahama ya faɗa sannan Allah ya ce wa yas'alunaka an dhil qarnayn suna tambayanka akan dhil ne. qul gaya musu sa'atlu alaikum minhu dhikra da sannu zan karanta muku sa'atlu daga tilawa zan karanta muku bayanin dhil ne. قل سأتلو عليكم منه ذكرا to anan gurin ya ce suna tambayanka kuma sai ya ce gaya musu zan ba ku labari ma'ana zan ba ku amsar abin da kuka tambaye ni sai ya fara ba su labarin abin da yake faruwa ya ce inna makanna lahu fil ardi lalle zilƙarnaini wani mutum ne da muka kafa shi muka ba shi ƙarfi a bayan ƙasa shine makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa kuma kowane abu da ka sani na duniya mun ba shi hanya a kai komai da ka sani zilƙarnaini yana da hanya sababan ɗin ana nufin sabilan wa tariqan yusiluhu ila maqsudihi duk wani abu da ya sa a gaba mun ba shi hanya da zai kai shi zuwa ga abin da yake so Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi ababen hawa na tafiye-tafiye a wannan zamani ba yi da wahalar tafiya zulkarnai ne ba shi da mushkilar ya tafi wani wuri mai nisa Allah ya ba shi sannan Allah ya ba shi sojoji mayaka mafaɗa masu ƙarfi sannan Allah ya ba shi kayan gini na zamani da yadda ake gina birni da yadda ake gina ƙasa komai da ka sani wa ate na min kulli shay'in sababa shine ma'anan sababa din fa atba sababa sai ya bi wannan hanya din da ubangiji ya bashi hanyar nan ba kwaya ɗaya ba ce yanzu kamar kai ne akar makalla a ce duk abin da ka sa a gaba Allah ya maka buɗe ya baka damar da za ka isa inda kake so komai ilimi ne an buɗe ma hanya dukiya ce an buɗe maka hanya yaƙi ne zaka je kai an buɗe maka hanya menene zaka je kai komai shine wa atainahu min kulli shay'in sababa to bari mu koma baya kaɗan waye masu tambayan annabi akan zilkarnain wa yas'alunaka an zilkarnain suna tambayanka akan zilkarnain masu tambayan nan sune kafirai cikin ƙuraishawa su kuma ba ra'ayin kansu ba ne yahudawa ne suke ziga su wai wa annabi wai tambayar ƙure ku tambaye shi akan zulkarnai ne bare iya ba ku labari yahudawa ne suke ziga kafirin ƙuraishawa na makka cewa su yi wa wannan annabi wannan tambaya don ku bai isa ba da labarin zulkarnai ne ba in za ku iya tunawa a kisar ashabul kafi mun faɗa cewa su dai yahudawan nan ne suka cewa ƙuraishawa ku tambayi muhammadu akan abubuwa guda uku sai kun da shi bai isa ba ku ansa ba ku tambaye shi akan fitiya waɗannan samari wasu matasa da suka yi tafiya mai tsawo da Allah ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ku tambaye shi ya ba ku labari waɗannan tunda wai ba a zamanin manzon Allah aka yi su ba ba shi yana cewa shi annabi bane ba to ku yi mai tambaya in ya isa ya ba ku labari akan wannan fitiya din shine Allah ya taba da labarin waɗannan matasa kamar yadda muka karanta sannan ku da tambayansa akan mutumin da wani mutum ne da ya yi ya zagaye duniya gaba ɗaya masharik al'ardu wa maghariba mashrik al'ardu wa maghrib al'ardu da ya je ya ta tafiya sai da ya je bangon duniya na yamma da ya sake dannowa yana tafiya sai da ya je bangon duniya na gabar in an tambaye ka wane ne mutumin da ya karaɗe duniya gaba ɗayanta shine zulkarnain to wai sai suka ce a tambayi manzan Allah a tambayi Muhammadu ya ba da labari in ya isa akan wannan tambaya ta uku ku tambaye shi a ina rai yake a jikin ɗan adam shine za mu zo mu karanta wa yas'alunaka anir ruh can an yi magana akan matasa nan gurin an yi magana akan dilkarin shine Allah ce wa yas'alunaka an zulkarnain an zugo su sun zo sun tambaye shi akan zulkarnain to yau ku za a ba da labarin zulkarnaini haƙiƙanin labarin sa na gaskiya abin da ya faru kamar yadda qur'ani ya ba wa annabi amsa ya gaya musu to Allah ya amfani da sigar muzari'i wa yas'alunaka ba sa'aluka ba yas'alunaka suna tambayanka duk da cewa ayoyin sun sauka ne bayan tambayan da suka yi wa annabi to me hikimar haka ƙur'ani abin da yake is past tense me past tense abin da ya riga ya gabata ya wuce amma sai a kawo shi da da sigar present continuous tense ko kuma future tense abin da yanzu yana faruwa ne sa'aluka ko sa'alaka wannan is past ya riga ya wuce madi to kuma abin ya riga ya wuce kuma Allah ya saukar da ayoyin bayan tambayan sai kuma ya zo ya amfani da waya tsalunaka suna tambayan ka kai ka ce kamar yanzu yanzu suke tambayan annabi to idan balarabe yana so ya maka labari dan ya nuna maka kamar yanzu ake wannan abin saboda tsabar gaskiyar abin sai ya amfani da fi'ili madi fi'ili mudari'i kayan sorry fi'ili mudari'i kamar yanzu kana yi wa yaron ka faɗa akwai bambanci a zance ka ce ba na hana ka kaza ba da ka ce da shi ina hana ka kaza me ina hana ka kaza mana da na hana ka kuma yanzu ma ina kan hana ka to wannan kisa Allah ya amfani da siga ne na muzari'i wato dan wato istihdari suratul madi dan a kawo maka abin da ya faru da ya wuce din gashi yanzu kamar kana ganin sa amsa ta ɗaya kenan amsa ta biyu Allah ya kawo abin da su siga ta si wato mudari'i alhalin madi ne dan ya nuna mana suna nan fa suna ci gaba da jayayya nan ba su daina ba wancan tambayan da suka yi na ƙurewa annabin ba wai sun sun daina bane har yanzu suna nan suna yi shi yasa ayat take ta sauka dan me dan ta yi musu raddi to waye zulkarnaini waye zulkarnaini malamai sun yi saɓani akan sha'anin wannan bawan Allah na wato wannan bawan Allah zilƙarnaini akwai maganganu masu tarin yawa a kansa amma dai mafi kusa daga cikin maganganun masu yawa da ba za mu iya kawo su nan gaba ɗaya ba shine kamar yadda imamul alusi ya faɗa a cikin tafsirinsa ya ce abu wato raihan albairuni shi ma ya faɗa a cikin littafinsa al'atharu al-baqiyat an al-qurun al-khaliya al'atharu al-baqiyat an al-qurun al-khaliya na imam ar-raihan al-bairuni yace zilkarnain nan wani mutum ne sunansa abu kurayb al-himyari abu kurayb al-himyari shine zilkarnain shi ne mutumin da mutanen yaman suke ta alfahari da shi wanda daga cikinsu yake faɗa ƙadkana zulkarnaini jaddi musliman malikan ala fil ardi ghaira mufannadi بلغ المغارب والمشارق يبتغي أسباب ملكي من حكيم مرشدي yana cewa yana alfahari yana cewa dama aini kakana shine zulkarnaini musulmi ne kaga ana an gaya mana kenan zulkarnainin nan musulmi ne kuma malikan mutum ne mai mulki wanda ya mulki a bayan ƙasa mulki ba mai karewa ba sai dai da mutuwa ko bayan ya mutu ma gashi ana bayanin mulkin duk da mulkin Allah shine da wamammen mulki shine mutumin da ya je ƙarshen gabar ya je ƙarshen yamma balagal mashariƙa wal maghariba yabtaghi yana neman yaya zai samu mulki da wama a bayan ƙasa amma yana neman mulkin ne min hakimin murshidi daga ubangiji mai hikima mai shiryarwa a wannan waƙar mun samu fa'idoji kamar haka zilƙarnaini musulmi ne zilƙarnaini mutum ne da ya yi mulki a bayan ƙasa zulkarnaini abu na uku ya yi tafiye-tafiye ya je bangon duniya na gabar bangon duniya na yamma duk akan jihadi saboda Allah Allah kuma ya karɓi aikinsa tunda har ya ba shi matsayi ya ambace shi da zulkarnain ya kira shi a cikin alkur'ani abu raihan yake cewa wannan maganar ta kusa da zama ita ce daidai abinda mutanen yaman suke faɗa saboda alfahari da zulkarnain din su mutanen yaman suna da ɗabi'ar suna yi wa mutum laƙabi da zizi in za su kira mutum sai su ce zi kaza zi kaza zi nawas an gane ko zi yazin zilkarnain mana wannan suna na zi zi zi kaza yawanci daga cikin sunan mutanen wato yaman ne su kuma suna alfahari ne da shi saboda wani daga cikinsu yana cewa kakansa ne kuma musulmi ne akwai wani zilkarnainin daban ana ce da shi al-iskandar al-maqdusi al-iskandar al-maqdusi shi ma zulkarnain ne shine almajirin aristo almajiri ne na aristo to gaskiya wannan ba shine wanda Allah ya bada labari ba wai tsalunaka an zulkarnain dan wannan zulkarnain din al-iskandar al-maqdusi kafiri ne mai bautar gunki muku kaga wancan ya gaya mana musulmi ne wannan wanda ƙur'ani ya yi bayani akan sai ya shi musulmi ne mumini ne ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ma yadda da Allah zai tashi alkiyama su kaga musulmi ne kenan ya kamata ku gani akwai wani dilkar nan din al-iskandar al-maqdusi da kuma zilƙarnaini ɗin da muka faɗa wanda ƙur'ani ya bayani a kansa to waye zilƙarnaini ɗin wasu sun ce wai annabi ne me yasa saboda Allah ya bada labarinsa a cikin alƙur'ani da wata aya da zamu zo mu karanta Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza to zance mafi inganci jama'a zilƙarnaini ba annabi bane ne zilƙarnaini kana abdan salihan wani mutum ne salihin bawa mutumin kirki masanin Allah amma ba annabi ba ne to abu na gaba wani lokaci zilƙarnaini ya bayyana wannan bayanin na zilƙarnaini yaushe bayyana da yawa cikin malaman tafsiri suka ce zilƙarnaini ya bayyana ne bayan mulkin annabi Musa daman daga Musa sai Isa ko ko to zulkarnaini ya bayyana ne tsakanin Musa da Isa amma su malaman suna ganin ba haka bane amma dai sanannen abu shi alkur'ani yana ambato kisoshi yana kawo su a cikin alkur'ani din ne Allah yana ambatan isoci a cikin alkur'ani don a ɗauki wa'azi a amfana bai damu da bayanin lokacin da kisar ta faru ba ma'ana shi ƙur'ani in ya zo ba da labari bai fiye yin bayani akan lokacin kaza kaza ne ba don ba lokacin aka fi damuwa da shi ba ko ma yaushe aka yi zalkar nainin abin da ake da bukata kai me ka amfana da shi a cikin kisar zalkar naini na wa'azi da faɗakarwa da izina la bayanu zamani awil makani lil ashkhasi ba wai bayanin wuri ko lokaci ba to me yasa aka ce da shi zilkarnaini ma'abucin ƙaho guda biyu wannan shine sababu tasmiya kenan shi ma an ta faɗin maganganu na malamai da isra'iliya da waye amma dai rajihin magana an ce da shi dilkarnaini ne kawai saboda ya yi ta jihadi ya yi jihadi ya yi yaƙi har sai da ya je ƙahon rana mana ƙarshen inda rana take fitowa za mu zo mu karanta wanda daga inda yake sai kawai rana ya je mafitar rana ya je mafaɗar rana shi sa aka ce da shi zil ne ƙarnu shamsi da ƙarnu kamar wannan kenan mana tulu'iha wa ghurubiha inda rana take fitowa a ganta ya je wurin tsabar jihadi ɗauka kalmar Allah sai da ya ƙure duniya ya je can ya ilahi Allah inda take fadawa ma sai da ya je wanda ƙur'ani zai gaya mana to shi yasa aka ce da shi zil ƙarnai ne Allah ya ce mutanenka ya kai Muhammadu suna tambayanka akan labarin wannan bawan Allah zil ƙarnai ne akan sha'aninsa gaya musu ƙul sa'atlu alaikum minhu zikira lalle ka gaya musu ala sabilit ta'alimi war raddi akan hanyar karantarwa da yi musu raddi su kafirai mushrikai da suke tambayan ka tambaya ta ƙurai sa'atlu alaikum minhu zikira da sannu zan ba ku labari akan ambatansa minhu din nan lamirin yana komawa ne kan zilqarnaini duk da cewa min din tana zama littabiz gaya musu zan ba ku labarin sa sa'atlu alaikum min khabarihi wa sa'qussu alaikum min anba'ihi an tariqi hadha alquran alladhi awhahu Allah ilayya zan ba ku labarin zulkarnaini ta hanyar wannan alqurani da Allah ya mun wahayi abinda zai fa'idantar da ku wa yakunu fihi zikra wa ibra a cikin sa akwai tunawa akwai kuma daukan ibra da wa'azi in ku masu hankali ne sannan Allah yake bayanin abin da ya ba wa zulkarnaini na ni'imomi Allah ka ba mu ni'ima Allah ka ni'imta mu Allah ka girmama mu ya Allah ya Allah ka ba mu duk abin da ka shimfiɗa na alheri za ka ba wa bayinka ya rahim ya Allah Allah ka rubuta mu ka ba mu a ciki Allah ka raba mu da rayuwa ta kaskanci rayuwa ta tuzarta rayuwa ta wulakanta rayuwar talauci rayuwar rashi rayuwar fajirci ubangiji ka kiyaye mu Allah ka samu yi rayuwa cikin rufin asiri tun daga rayuwar muhammutuwa yana cikin ni'imomin da ubangiji yake yi wa bawa ya rufa masa asiri idan an ce rufin asiri ba ana nufin a tara maka kuɗi ba akwai mutumin da yana da kuɗi amma wallahi asirinsa a tone yake don ku kuɗin banza ne aka tara masa kuɗin wahala kudin da baya jin dadin su wallahi ku ne kuke gani yana hawa mota wallahi yana hawa mota nan mai jaki ya fi shi jin dadi na kan jaki wallahi ya fi shi morewa wallahi suna nan da yawa ku tambaya za su gaya muku wallahi duk mota duk tsadar ta zai hau amma ba zai ji dadin ba riga zai je saka riga mai tsada mutane suna gani a ido amma wallahi bai jin dadin ta wanda ya je saka yadin naira ɗari da hamsin ɗari biyu na rantse da Allah sai ya fi shi jin daɗi kuna ganin mulki ne jin daɗi akwai masu mulkin da ba sa bacci kai ku yanzu nan kana zuwa gida da ka jefa kanka akan fulanka za ka yi ta bacci sai an tashe ka asuba saboda tsabar Allah ya baka lafiya da kwanciyar hankali amma wallahi akwai wanda baya iya bacci saboda wannan mulkin nasa yana tunanin abokanan gaba yana tunanin ya zai tsare mulkinsa yana tunani yana tunani yana tunanin so karka ɗauka sarauta shine jin daɗi shine rufin asiri karka ɗauka mulki ko na soja ko na bindiga ko na rawani shine jin daɗi karka ɗauka kuɗi za a tara maka shine wani an ba shi kuɗin an raba shi da musulunci yanzu wanda ya fi kowa kuɗi a duniya shi ya fi kowa kuɗi a duniya ba musulmi ba ne to inda inda shine gata sai a ba musulmi so za a iya zuwa a hada ka da kudin kuma ba a hada ka da kwanciyar hankali ba amma Allah zai iya baka rufin asiri ka fi karfin abin da zaka ci da abin da zaka sha daidai gwargwado ba za a ce kai mai kudi bane alhamdulillah amma kana cikin kwanciyar hankali da addininka baka wulakanta ba la tatakaffa fi nas baka zuwa gidan mutane kana cewa ba ni ba ni ba ni ba a ganin yayanka a ce ka shiga uku yayanka barayi ne ko tozartattu ne ko maroka ne ko kaza ba ka da manyan-manyan gidaje ba ka da filaye ba ka da motoci ba ka da shaguna ba ka da kaza amma duk wanda ya ganka yana kallon ka zai tabbatar kana cikin natsuwa akwai wanda kana ganin su zaka ce kai wani alhamdulillah amma wallahi ba mamaki a lokacin bayi da naira goma a cikin aljihunsa ko naira ba shi an kama wani irin kidnappers din da suka kama shi aka rike shi aka ce sai ya ba da miliyan 100 a sake shi ya ce to shi a duniya ma gaba ɗaya ma abin da ya mallaka naira 300 ya mallaka ga ta tsiya 300 naira amma ana neman miliyan 100 an kama wani 'yan sanda sun kama shi ana yawace-yawacin tattare-tattaren mutane aka kama shi akwai kudin mutane na amana a hannunsa shi ko naira ɗaya bai da shi an aike shi ne kuɗi ne a hannunsa yan sanda suka caje suka ce to kai belin kanka ya ce wallahi yalla bai da wannan kuɗin ba nawa bane duk abin da za ku yi min sai dai ku yi min suka ce ka ba da wani abu ka yi belin kanka ya ce wallahi in na ɗauki kuɗin nan ban san inda zan iya biyan su ba kuɗi ba nawa bane yaya za a yi ce to za ku sake ni ku sake ni ko ba za ku sake ni ba to mutum mai daraja wallahi 'yan sanda suka kai shi kanta suka ɗaure shi haka ya kwana cikin sauro cikin wahala ga kudin a jikinsa ya ce wallahi wallahi wallahi wallahi ba zan taɓa kudin nan ba saboda me saboda ya san ba kudinsa ba ne Allah ya gyara mana halinmu Allah ka rufa mana asiri kuma ka raba mu da wulakanci a rayuwa inna makanna lahu fil ardi Allah yayi bayani mun makkana shi me at-tamkin mana a'tainahu al-wasa'ila shatta mun bashi hanyoyi kamar yadda zaka da ce kai wane yana da hanya ai in neman aiki na gwamnati kike je gurin wane in aikin kamfani ne wane yana da hanya in ganawa da masu mulki ne wane yana da hanya in harkar kuɗi ne wane yana da hanya mana yana da hanya Allah ya ba shi hanyoyi da dama ga mulki ga sarauta ga shiga duniya makanna lahu amrahu min at-tasarruf fiha kaifa yasha Allah ya ba wa zulkarnaini malam duk abin da ya ga dama yake la ilaha illallah shi yasa kaji ko faɗi kanka tsaye duk duniya ba a taɓa yin wani mai mulki irin na zulkarnaini ba dan ko shine Allah ya ce inna makanna lahu fil ardi وآتيناه من كل شيء سببا من كفاش من باشي كومي ملكي دي دي سروتا آتيناه من كل شيء أراده في دنياه دو أبن ذو القرنين يكسو الدنيا الله يا باشي yana nema yake samu dan uwa babu shakka ba wai ai ta wahalar nema dama Allah ya yassare masa dan me don ya karfafi mulkinsa sababan dana ana nufin sun wa tariqan yusilu ila maqsudi duka waɗannan Allah ubangiji ya bashi to amma 'yan uwana ba a samu hadisi sahihi ingantacce da yayi bayanin gashi filla filla dalla dalla abubuwan da Allah ya bawa zulkarnain ba dan duk abin da aka ce za a irga an baka kaza an baka kaza ashe kadan ne saboda tsabar yawan abin da Allah ya ba zulkarnai ne ko ba a ma irga shi ba kawai kulli shai Allah ya ce mu dai kai abin da ake so mu yi imani Allah ya ba wa zulkarnai ne hanyoyi Allah ya ba shi mulki Allah ya ba shi duk abin da zaka iya faɗa na ɗaukaka ne a duniya Allah ya ba shi sai Allah ya ce me فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا mumtaz Allah madaukin sarki yace fa atba'a sababa to in kun san abinda na faɗa sababa din shine kamar yadda na gaya muku Allah ba shi hanyoyi ko hanyar komai fasalaka tariqan likai yusiluhu ila almakan alladhi taghrubu fihi shams cikin hanyoyin da Allah ba shi sai ba hanyar da za ta kai shi ina ne rana take faduwa yanzu kai akaram kallahu duk mulkin da kake da shi duk kudin da kake da shi ka kwatanta masu kudin duniya masu mulkin duniya wani ya ce a dauki jirgi a kai shi inda rana take faduwa zai yi wani jirgi ne zai iya zuwa ko kun taba ji a bincike sun gaya muku sun je ga inda rana ga su ga rana kaga kaga ashe mulkin na wasa ne ake yanzu to yanzu a kisar ku taho mu je ga zulkarnaini ya tafi inda rana za ta faɗi shine fa'at ba a sababa shine Allah ce hatta idza balaga maghriba shamsi har sai da yaje mafaɗar rana mana hatta idza wasala ila muntaha al-ardil ma'murati har sai da ya je iya ƙarshen ƙasa inda dai mutane ake rayuwa iya ƙarshen nan dai za a ce ƙasa ne a zamaninsa ta ɓangaren yamma sai da ya je can yana isa waje da ha ta fi ainin hami'a ya ilahi sai ya samu rana kaga alamar ya je ƙarshen duniyan kenan waje da ha ta sai ya samu rana wato tana faduwa daga garaba ta gurubu wato gurubu shams rana tana faduwa fi ainin hami'a ya ganta tana faduwa a cikin wato wato wani wani wuri na ruwa mai tabo rana tana faduwa ne a cikin ruwa mai tabo shine ainin hami'a amma nan malaman tafsiri suka ce abinda za a fassara wajadaha ka annaha taghrubu fi ainin hami'a kamar ranar tana faduwa ne a cikin ain ido na ruwa hami'a wanda yake wato mai tabo ko kuma cikin tabo kamar yanzu idan kana leka can in kana ganin falalan wuri babu gini can gaba za ka rinka hango kamar ruwa ne ko ko ba ka ba ne ko titi kawo sai ga kawalwal ne kamar ruwa ne a can gaba in dai da Allah zai bude ma nisan guri ka gano shi ka ga wuri mai nisa can sai ka rika gani kamar ruwa ne a kwance a wurin to shi ma haka ya ga ranar tana faduwa fi ainin hami'a um, ko da yake a haƙiƙanin yadda al'amarin yake ba wai rana ɗin tana faduwa ne a cikin taɓo ba amma dai shi abin da idansa iya with naked eyes ɗinsa abinda idansa zai iya gani ya ga kamar tana faduwa ne a cikin tabo wasu suka ce fi ainin hami'a wato a wani idan ruwa mai duhu baki muslima kenan malaman tafsiri suka ce um, Allah ya nuna masa ruwa a mafaɗar rana ya ga ruwa a mafitar ranar ma sai ga kamar ruwa da ya je inda take fitowa ma can sai ya hango ta kamar daga cikin ruwa take fitowa ko da yake idan an ce ma a cikin ruwan ne da da cewa nasi bai ce mana haka ba to dama ai duniya mafi rinjayenta ruwa ne kun san kashi nawa ne a cikin ɗari ƙasa a duniya duk duniya gaba ɗaya ka raba ta kashi ɗari kashi ashirin da bakwai ne ƙasa duk sauran gaba ɗaya ruwa ne yanzu duk faɗin da kuke gani kuna ta yankan fili kuna sayarwa da tsada kuna ta wayewa da su duniyar da Allah ya ta kashi ɗari to kashi ashirin da bakwai ne ƙasa shi ma ba a dunkule ba ne a rarraba ne ruwa ya rarratsa dare ɗaya in Allah yana so ya halakar da duniyar nan ruwa kawai zai sake mata ba gashi an yi shi a zamanin dufana ba ruwan dufana wato Allahu akbar ba za ka rena kanka ba sai ka shiga ruwa ina jin babu wani abu mai ban tsoro a duniya irin ruwa ruwa ba a ilahi ai ruwa yana da ban tsoro ko dam ne ya balle in yayi wani ɗiba kaga duk ginin nan da kake gani gine gine da ke wani bene wani waye waye billahi azimu malam awa ɗaya awa biyu in babban ruwa ne ya zo sai ya murgine sai ya tafi da su ba abin da ruwa baya tafiya da shi babu shi ba Allah bai yi wannan dan adam bai yi wannan abun ba sai dai ruwan bai kai ruwa ba ba diga ba tebur ba komai ruwan kawai zai kwakwale kasar zai kwakwale sai ya mirgine wannan abu ku duba fim din tsunami mana ku duba kaga mota trailer malam yadda kaga takarda take juyawa kaga gida dogo bene hawa ɗari kawai sai ga lu ya kwanta kuma yana kwanciyar nan malam sai ka nasa komai a cikinsa ga kasar america wasu wasu bangarori daga cikin kasashen cikin kasar america akwai inda ake ambaliyar ruwa wallahi gari ne guda malam sai ka neme shi ka rasa wallahi garin gaba ɗaya sai dai kaga mutane suna hawa kan me daman sun saba ruwa yana cinye su ba sa tare shirgi ba iri ne ba kai ba takaddu ne gadaje ne katiku takalma ne shirgi ne bature bai san wannan ba in ka je gidansa daga shi sai shi sai karansa baya ya dama ya tara sutura da yawa ni ko ni da kai akwati akwati kayan sama ba so shi yasa da ya tashi tashi kawai duk inda za ga bature da air briefcase ɗinsa wannan jakar komai akwai kuma ko ina zai iya zama a duniya daman daga shi wani gajeren wando ne ma da shi ma baya ma canja shi sai ya mutu amma ya fi masu kuɗin garin ku kuɗi yana da kamfanin mota yana da kamfanin jirgi yana da kamfanin kaza amma gajerun wanduna ne da shi gaba ɗaya a rayuwarsa wallahi tallahi ai shi yasa na gaya maka da sun ce maka rufin asirin ba tarin kuɗi bane rufin asiri yanzu kaga wannan baturin ka fi shi morewa warai da gaske ka fi shi morewa ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka saka mai kyau ka samu kuɗi ka ci daɗi ka more eh a gasa maka kaza ka cinye ta duka warai da gaske wani mai gida ne in ya zo siyo kaza zai ce to wannan tawa ce ni kadai kuma baya yadda a yanka ta dan kar ma su mai tasarrufi da ita ya ce a dunkulanta za ku jefa mai ita cikin tukunya ba za ta dahu ba ne dahu aka yi kaza bakin titin nan da ake jujjuya ta haka ba dunkule take ba in aka jefa ta a tukunya aka mata zubi aka sa mata magi da komai da komai haɗinta a ciki da yajinta a ciki wallahi sai ya ratsa ko'ina ya ce ku dafe min ita a kawo min ita kan faranti a durƙushe haka ta yaran gida kuma a ɓaɓɓalla musu ita ya ce haka zai zauna ya sa ta a gaba yana yagatta yana ci yana yagatta yana ci ya gama ya ce alhamdulillah Allah kuɗi na na ci kuma wani mutum tsoho ne ba tsoho ne ce yadda mutum ya kusan mutuwan nan ɗan karen nan mutum ya zo ya zauna bai ce more ba wani yana nan yana tara su a banki ba zai ci mai kyau a gidansa ba ba zai sha mai kyau ba Allah wadaran kudin da zaka tara su baka more ba ana sayan mota ana hawa a hau a ji daɗi hankali ya kwanta kai kana tarawa kowa kake tarawa gidanka gashi nan yana nan duk ya lalace kowa yana dan gyara gidansa dan abu mai sha'awa kai kana ta tara kudin kana ta tarawa baka tara kwanakin da zaka cinye su ba so duk wanda ya samu dama a gasa masa kazarsa ya sayo nama lafiyayye a babbake masa kun san gashashen nama ina cewa gashi saboda gashashen nama ya fi kowanne lafiya da daɗi wannan sirri ne ku je ku tambayi masana nama naman da aka gasa shi ya fi wanda aka soya shi ya fi wanda aka sulala shi gashi a karam kalla yawwa sha itace da gaushin wuta kaga balangu da kake ganin sa to shine lafiyayyen nama ya fi suyan layya Allah ku yi hakuri wannan tsarabar hanya ce na baku inna makanna lahu fil ardi ko wa atinahu min kulli shay'in sababan ko to wasu malamai kamar yadda nake bayani sun ba da labari ya je mafadar rana ya gani ya kuma je mafudar rana ya gani wajadaha taghrubu fi ainin hami'a ariwa a kira'ar ibnu amir da hamza da kisa'i wajadaha taghrubu fi ainin hamiya ba wai fi ainin hami'a ba a wannan kira'ar hamza wal kisa'i da amir abi amir ibnu amir to in an ce taghrubu fi ainin hamiya kenan sai mu ce ya samu rana tana faduwa ne a cikin wani ruwa mai zafi shine hamiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya me hamim wa suqu ma'an hamiman faqatta am'a'ahum in an ce hamim zafi ma'an hamim ruwan zafi wajadaha taghrubu fi ainin hamiya a kira'ar ibn amir da hamza da kisa'i kenan tana faduwa ne a cikin wani ruwa mai zafi kenan wannan ismu fa'il ne na hamiya yahmi hamiyan kenan bayan nan kuma fa wa wajada indaha qauma ka karanta wa wajada indaha qauma kuma ya tarar da wasu mutane abun mamaki wai a wannan wuri kuma mutane mana wajada inda tilkal ain ala sahilil bahri qauma a wannan ruwa da rana ke faduwa a cikinsa a bakin ruwan sai zulkarnain ya tarar da wasu mutane to da nan waɗannan mutane ne mutanen wannan zamani ne waɗannan malamai suka ce zance mafi inganci waɗannan mutane mutane ne na lokacin wato ahlul fatra ahlul fatra su ne mutanen da ba a turo musu da wani annabi ba kawai haka suke rayuwa babu karkashin wata doka ko wani annabi ya je tarar da wasu mutane daban shi kuma shi shi kadai ka san me malam wallahi yana zuwa sai fara musu da'awa kawai ya ce tauhidi jama'a tauhidi a bautawa Allah shi shi kadai ya zalkarnaini baka san su ba ya zalkarnaini baka taba magana da su ba ya zalkarnaini ka zo karshen bangon duniya kaga wata halitta wasu mutane daban ba irin naka ba wallahi kawai sai fara kiran su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to a cikin su waɗannan mutane din sai Allah da ikonsa sai kuma suka yi imani da shi zulkarnaini wasu wasu kuma suka ce bara mu yi imani da kai ba fa minhum man amana bi wa minhum man kafara bihi wasu kuma sun kafirce da shi to saboda an samu sun rabu gida biyu ba'dhum amanu bihi wa ba'dhum kafaru bihi shine Allah ce qulna ya zal qarnaini imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna saboda matsayin zal qarnaini a wurin Allah wai waɗannan mutane tun da shi babban sarki ne mai mulki da waye da waye da sauransu ka musu wa'azi ka musu jihadi in sun ɗauka to ka tafi da su idan ba su ɗauka ba kira sojojinka ka yaƙe su kai musu azaba Allah ne ba shi dama in ma an tu'azziba ko dai kai musu azaba ka yaƙe su kenan wa in ma an tattakhidha fihim husnan ko kuma kai siyasa shar'iyya da su kai maslaha da su shine tattakhidha fihim husna ka riki wani abu mai kyau tattare da su ka lallaba su a dai samu a fahimci kai imani da kai kenan a nan gurin Allah ya ba shi zaɓi ko dai ya yaƙe su ya musu azaba ya kakkashe su ko kuma an yattakhida fihim amran za hasan ya riƙi wani al'amari mai kyau a tattare da su wanda za a samu maslaha da siyasa shari'a to shine sai Allah ya bashi ya nuna masa ga abin da zai qala amma man zalama qala sai Allah ya ce amma man zalama duk wanda ya zalunci a cikinsu kenan nan Allah ya bashi zabi wanda ya zalunci yayi kafirci kenan zalama nafsahu bil israri al kufri wanda ya zalunci kansa akan ci gaba da rayuwa akan kafirci da sabawa Allah to fa sawfa nu'adhibuhu da sannu zamu yi mai azaba anan cikin duniya bil qatl wa ma yushbihuhu ta hanyar za a kashe shi an je yaki da wani abu da yake makamancin wannan ko ba a kashe shi ba rayuwa ta kaskanci sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya mayar da shi zuwa gare shi ya mai azaba ranar tashin alkiyama azaban nukura azaban nukuran azaba mai firgitarwa azaban nukuran azaba mai girman gaske azaban nukuran azaban munkara azaban abinki to menene wannan azaban nukura shine azabu jahannam قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا تونن كينا الله يا غيا مسا ذا شاء عذاب أنا الدنيا كما ذا شاء عذاب على الآخرة يا الله كرما mu da kafirci wannan ya nuna wani abu akar makalla abin da yake nunawa duk wanda ta kuskure masa ya zama kafiri a nan duniya to azaba a nan duniya azaba a lahira me azaba a nan duniya babu jin daɗi babu ɗanɗanon imani babu kwanciyar hankali irin ta muminai in ma an zo jihadi kuma a yi mutum azaba ko a kashe shi sun mai raddu ila rabbihi fa yu'adhibuhu sannan kuma a juyar da shi a juyar da shi ta hanyar mutuwa karam kalla Allah maganin kowa da girman mutum da isarsa kawai sai ga ya faɗi ya mutu maut al-maut asdaqu anba'an min al-kutubi mutuwa la mahala duk girman mulkinka duk sarautarka duk isanka duk mai ɗinka yanzu yanzu sai a ce ka mutu kuma ba uban da ya sai dawo da kai to tashin hankalin ba mutuwar ba bayan mutuwa yuraddu ila rabbihi fa yu'adhibuhu azaban nukura a juyar da mutum ya zuwa ga ubangijinsa ai mai azaba nukura azaba a barki azabar da ba a so azabar jahannam wa amma man amana wa amila amalan salihan amma wanda ya imani yayi aiki na kwarai kun ji jama'a yayi imani yayi aiki na kwarai imanin ka kadai ba zai tsiratar da kai ba bayan kai imani sai kai aikin kwarai me aikin kwarai alladhi tasafa bi hadhihi sifat al-ikhlas wal mutaba'ah kai aikin don Allah sannan kai wa manzon Allah biyayya da da'a a cikin aikin duk wanda ya aiki a duniya bai yi don Allah ba abin da ake yinsa don Allah ya yi shi don duniya iya ladansa kenan ilahi Allah ka kiyaye mu sannan duk wani wanda ya aiki na addini bai irin na manzan Allah ba shi ma faqad khasira khusranan mubina yayi hasara hasara mabayyaniya Allah baya ba da lada akan aikin da aka yi shi ba ai koyi da annabi ba yan bid'a kun shiga uku duk wanda ya kirkiri bid'a man ibtada bid'atan duk wanda ya kirkiri bid'a ya kiye bi abin da annabi ya zo da shi ya shiga uku yayi asara don ku Allah baya karban aikin da zai komi yawan salatinka komi yawan zikirinka komi yawan hailalaka komi yawan tasbihinka duk abin da in dai ba irin na annabi kai ba an yi asara shi yasa abu mai daɗi a rayuwa shine mutum ya bi sunna kana bin manzan Allah kana koyi da shi a sallaka bin manzan Allah azuminka bin manzan Allah zakkarka bin manzan Allah nafilarka bin manzan Allah ibadarka bin manzan Allah salatinka bin manzan Allah zikirinka bin manzan Allah ya ilahi amin ka tashi ka wayi gari kana sha'awa kana tutiyar kana bin annabi shine riba ba ka wayi gari an ɗora ka akan ra'ayin wasu mutane ba raba ka da manzan Allah a haɗa ka da wani mutum saboda tsabar rudewar kwakwalwa فقد خسرت خسرانا مبينا وما من آمن وعمل عملا وعمل صالحا duk wanda ya yi imani ya aikata aiki na kwarai ya dace da imaninsa falahu jaza'anil husna to yana da sakamako a gidajen nan guda biyu gidan duniya da gidan lahira yana sakamako al-husna yani falahu al-masubatul husna yana da lada mai kyau ko kuma yana da al-fi'latul husna hiya al-janna Allah zai bashi aljanna a gidan lahira wa sanaqulu lahu min amrina yusra Allah kuma yake cewa duk wanda yayi imani yayi aiki na kwarai din to hakika zamu dora shi akan rayuwa a cikin al'amarin mu babu wahala la su'ubata fihi wala mashaqqa wala usr zamu dora shi akan rayuwa shine sanaqulu lahu min amrina dukkan al'amarin mu gaba daya da zamu umarce shi to za mu ɗora shi akan aiki mai sauƙi Allahu akbar Allahu akbar wanda ya imani ya yi aiki na ƙwarai Allah zai ba shi rayuwa mai sauƙi rayuwar bin Allah kuma ko me yake nema sai Allah ya sauƙaƙa masa so nan gurin in kun lura cikin girma da Allah ya ba wannan bawan Allah shi zulkarnaini ya ba shi zaɓi waɗannan mutane in sun yi imani da shi ga abin da zai musu in kuma wanda suka yi zalunci ne ga abin da zai musu wannan kuma dama haka duk mai mulki mai adalci haka yake wanda ya yi zalunci a yi mai hukuncin zalunci wanda ya yi kyautata a kyautata masa duk azzalimi kar a ɗaga masa ƙafa duk mai cutar mutane a riƙe wuta a ƙwaci hakkin mutane a hannunsa wannan shine mulkin gaskiya amma duk mulkin da zai zo ya ɗaure gindin masu zalunci su yi ta zalunci maɓarnata su miƙe ƙafa su yi ta ɓarna su yi ta ta'adi irin wannan mulkin shi mutane suke so a bar 'yan iska su yi ta iskancinsu a bar fajirai su yi ta fajircinsu a bar masu shan jinin talakawa su yi ta cutan mutane ba za a yi musu komai ba babu doka ba oda a kansu wannan Allah wadaran irin wannan mulki mulkin kwarai kuma shine shugaban da zai tsaya tsayin daka duk hakkin talaka ya biya kwato shi a hannun kowaye ko mai mulki ne ko mai sarauta ne ko mai kuɗi ne ko soja ne ko ɗan sanda ne kowaye ne shi don ku bai kai talakan daraja ba a karɓi hakkin talakawa a mayar musu gansu shine zaman lafiya shine kuma ake ce da shi al'adulu shine adalci ba wai adalci shine masu jin daɗi su ta jin daɗi suna shakatawa su talaka yana cikin halin wayo Allah ya shiga uku bai isa ya kai kara kotu a bi masa hakkinsa ba yau in baka da hali a kotu kana gani kai ne da gaskiya sai su kwace gaskiyar taka su ba wani mutum zai cuce ka kuma ya kai ka kara ya sa a ɗaure ka saboda kai talaka ne miskini ne baka da komai wannan zalunci ne wannan haramun ne kuma duk wanda ya yi wannan akwai sakamako mai tsawo da zai tarar da shi a kiyama Allah ka kiyaye mu so anan gurin insha Allah ta'ala za mu tsaya saboda ana nuna mun lokaci yayi wani sati sai mu tashi aya ta gaba summa atba sababa yanzu dai mun ji an ce ya je inda rana ta faɗi ko to sati mai zuwa kuma za mu je za a yi mana bayanin zilkarne ne ya je inda rana take fitowa abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe ina neman afuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik saboda ruwa da ake yi da hadari kuma akwai na nesa ba za mu amsa tambayoyi ba insha Allah za mu yi sallah saboda a ba mutane dama su koma gidajensu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh